إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da 22 ga watan Sha'aban hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da uku ga watan uku miladiya shekara 2024 iya inganta kamar yadda yan uwa suka ji cewa insha Allah ta'ala maimakon karatun littafin sifatu sala da muke na babban malami Muhammad Nasiru Dini Albani rahmatullahi alaihi littafi wanda yake muna bayanin sifar sallah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun daga kabbara harama zuwa sallama kamar kana gani shi to ga azumi na tun karawa wanda muka ga dacewar cewa mu zai hana kuma mu ci gaba da karatun sallar dai tunda shi ma wannan littafi da aka yi shawara a samun suna qiyamu ramadan shi ma sallah ce yake bayani shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kan salatu tarawih ko kuma qiyamul layl shine abinda za mu ci gaba kina har yanzu muna karatun sallah da ko sai dai mun dakatar da karatu ne sai sifatu salah an mu samu mu tsinta abinda muka tsinta cikin wannan littafi mai tarin albarka mai suna qiyamul ramadan shi ma na babban malamin musulunci ne shi ne Muhammad Nasir Dinin Albani rahmatullahi alaihi wanda karatun wannan littafi na sifatu sala na farko mun ɗan taɓa bayani kaɗan dangance da tarihin mai littafi kina yanzu sabida ƙurewar lokaci da muke fuskanta na azumi na tsawowa ba za mu samun dama mu yi bayanin wani tarihi shi ba mai so sai dai kuma ya ɗauki wancan sifatu sala na harko ta akwai bayanin tarihin malam wanda insha Allah ta'ala a gurguje za mu shiga cikin wannan littafi mai suna qiyamu ramadan fadluhu wa kayfiyati ada'ihi wa mashru'iyyatihi wa mashru'iyyati jama'ati fihi wa ma'a wa ma'ahu bihasbu qiyam an i'tikaf malam yace wannan qiyamu ramadan zai mana bayani kan falala na abin da ya shafi na ƙiyamun laili da kuma yadda ake yin ta da shar'ancinta da shar'ancin ƙiyamun laili da kuma bayani ka abin da ya shahimi ittikafi a gurguje insha Allah ta'ala za mu shiga kwatsam cikin ni cikin wannan karatun littafi wannan limana ya ce muqaddimatu sab'atu thaniya to mu karanta muqaddima na farko na asarin littafin shi ma in lokaci zai isa idan lokaci ba zai isa ba ina kallon muqaddiman nan kaɗai ba za mu iya mutu kusan darasi goma ko sama ga haka kenan sai dai mu shiga cikin karatun littafi amma ko da wannan safa in za mu iya karantawa malam yace muqaddimatu tabatul awwal muqaddima na bugu wannan littafi da farko malam yace innal hamdalillah lallai godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala kuma muna neman taimakon shi muna neman gaho da shi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da kuma miyagun ayyukan mu man yahdillahu fala mudilla la duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya batar da shi babu wanda ya isa ya shiryar da shi eh man wanda Allah ya shiryar da shi babu wanda ya sai batar da shi wa man yudlil fala hadiya la haka kuma duk wanda Allah ya yayi ya batar da shi duk duniya babu wanda ya sai shiryar da shi malam yake wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la ina shaidawa ba abun bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika la Allah shi kadai ne walam yakul lahu kufuwan ahad yace wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu malan yace ina shaidawa kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne sai malam ya ce amma ba'ad wannan muqaddima ita kadai tana buƙatar cikakken sharhi to ita ma dan ne san bayanin ta sai kuma sa harka rasul mu na aqida da rasul na horko mun yi bayani ka abin da ya shafi khutbatul haja shi ma a takeice malam yace amma ba'ad wannan khutbatul haja ita ce muka karanta cikin karatun littafin mu na aqida darasi na farko wanda ya jawo ce ku ce cikin shi da ake bayanin neman taimakon shehunne ake kaza ake kaza ake kaza ba a shiga cikin karatun littafin ba wanda ya ɗariƙa suka rikice ita ce an sa karatun gane da a ci mutuncin alhali mu ba su bane manufanmu don ta aibu kuma to daga kutubatul haja ai ba a shiga cikin karatun littafi ba ko kenan ba ma ba man suna ciki to haka ne ita in uwa gaskiya take ba ta da dadi lokacin da yaro zai yi laifi baban shi na hukunta shi yana ba shi kashi ne a bai san shi a miye wannan kashin da yake ba shi na miye ne ne ya gyara ne sai daga baya zai gane lallai uwayen nan nashi sun taimake shi lokacin da mutum ya yi aci da Allah shi ya ji ciwo lokacin da likita ke sa su zo yana yanke fata a yana sa wani allura ko wani yana zirawa cikin naman mutum ka ce kamar bai san ka ya sa ya rinka wankewa yana darbewa ya ce likitan can bai da imani amma mene ne manufar shi ka warke ka samu lafiya ko wala yan uwa haka malumai suke ba manufar su bane ba duk da akwai wanda manufar su ce mutunci amma malami na Allah in ka yana bayanin gaskiya ko wallahi ba cin mutunci bane manufar shi manufar shi kawai ya za a yi a shiga aljanna to Allah ya datar da mu sai malam yake amma ba'ad bayan haka wanda shi ma hada amma ba'ad sunna ne yace faqad sahha hakika ya inganta an ibnu mas'ud mawqufan an samu kenan za iya cewa asar na ibnu mas'ud Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mushi yarda wa huwa marfu'un mala yace kan yana da mahkunci na rafa ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hukuman yace anna hukuman shine hukunci annahu qala lalla ibnu mas'ud yace fa kaifa antum ya ku ɗalibai na abokan karatu na yaya za ku yaya za ku kasancewa idza ladisatkum fitnatun idan fitina ta mamaye ku idan fitina ta muku riga da wando idan fitina ta kewaye ku gabas yamma ku da arewa sama da tsakiya ko ina ya za ku Allahu akbar kun san menene fitina anan shine bid'a kai alama su tana anan bid'a yake ne yace ya harimu fiha kabiru babba zai taso a cikin wannan bid'a har ya kare rayuwar shi take wa yarbu fiha sabiru sannan karami za a aike shi take zai taso cikin wannan bid'a shi ma ya girma haka nan wa yattakhidha wa yattakhidha wa yattakhidha an-nasu sunnatun har mutane su riƙi wannan bid'a sunna ce ko lokacin da ahlus sunna suka yi magana maulidi babu sunna aka ce ɗan saba addini ko kalli yadda bid'a ta samu gindin zama mutane sai su dauka mami ita ce sunna yace idza kai idza idza tarika minha shay'un in aka bar wani abu daga cikin ta kila sai mutane su ce rakta sunna an bar sunna yanzu ga tasbih kaga tasbi bai da alaka ma da musulunci amma yanzu in kaga mutum na jin shi kace mai babu ko sai ce a'udhu billahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko ba haka nan ba ka dauki misali shi ma maulidin da muka ce a can da ba dai yanzu da wasu tauhara ganewa ba lokacin da idan Allah suka ce ba maulidi babu ko ni aka ce ba su mata annabi haka nan ne makiya annabi ne ko to kaga yake ce musu ya ku mutane wayya ta ku kasancewa lokacin da fitina ta kewaye ku babba duk girman mutum cikin wannan fitinar ya taso haka karami ciki aka yi shi ciki ya girma a yace mutane sun riki wannan abin shine ma addini in an bar su sai su ce an bar sunna yanzu lokacin da aka ce in an sallame sallah babu to ajuwa ce istighfari sha ɗaya salatu annabi sha ɗaya ya aka yi da sallah mutane ai ida lahiya ba ina lafiya ba sun ce ni mutanen nan ba su ba su addu'a subhanallah to kaji sai yace suka ce qalu sai suka ce ya kai ibn mas'ud wa mata zak yaushe ne wannan bala'in zai kasancewa qala sai yace musu idza zahabatu ulama'ukum in malumanku suka tafi shine in malumanku sun kare sun mutu wa kasarat qurra'ukum makarantanku suka yi yawa mu kun gane yake ni nan malumai masu ilimin qur'ani da hadisi masu bin aqida na sunna masu tsoron Allah in suka kare sai zamana sai makaranta ka sa'u ya hadace alqur'ani da san fallaha wallahi sallallahu alaihi ko ba haka nan bane ba a yanzu yau daga an sallah sai a nemo wanda ya iya rera qur'ani ba tare da ya san hukuncen hukuncen sallah ba ko hukuncen hukuncen alqur'ani a ce ya shiga gaba kaga wannan ba malami bane ba kawai an dauko wani dan take ne an sa muku gaba saboda ni kawai ya je ya zama ce to in qurra makaranta alqur'ani suka yi yawa amma ba malumai bane ba ba duk mutumin da ya iya karanta alqur'ani bane yake malami magabata suka ce ba a ce ma mutum malami sai mutumin da ya san alkur'ani mutumin da zai iya zakulo hukunci a cikin alkur'ani mutumin da ya san nasikh da mansukh a cikin alkur'ani mutumin da zai iya inganta hadisi ko ya iya raunata hadisi shi ake ce ma malami to su ne cikin mutane a nan in an ce ka hiddo sai a ba malam a da ya fatiha a tashi kawai mun zo zamaninmu mun zo zamanin daga cikin ahlus sunna ne za a cewa kaza bid'a ne ce a tunda an tarda mutane uwaye da kakanni na yi kuma ai bai kamata ah to in makaranta suka yi yawa sai yace wa qillat fuqaha'ukum ko haka masu fahimta addini cikin ku suka yi karamci masu fahimta addini in suka yi karamci kaga mutum da tarin karatu amma bai fahimta addini kace mai annabi ya ce sai ce to kana ganin kuma ba a kaza ta ai kaza ta ai kaza ta ai kaza ta a to in suka yi yawa yace ni in suka yi kadan wa kasarat amra'ukum haka shugabanni suka yi yawa sarakuna suka yi yawa a a da can in ka dauka ne fataman nauce a Niger a yanzu sai ka ji an ce gari gari kaza an ya koma ka ya tashi daga arabi saman ko ya koma komin ya koma kaza ya koma kaza kaji an ce ta akwai mayar an ƙara merori an kaza an kaza duka an ƙara ne shugabanni da sarakuna in suka yi yawa kallo har da yake yi wannan magana sai ya ce wa qillat abna'ukum sai masu amana daga cikin ku suka yi karamci wa tamsatu din bi amal al-akhirah sai a rinka aikin addini a watan tasu duniya bi amalul akhirah halin ka aikin duniya da sunan lahira wa tufaqiha li ghairi din kuma a rinka karatu ba da addini ba to cikin wannan abubuwa da babban sahabi ibnu mas'ud ya rubuta wanda ne wanda kai baka gani ba ko wanda ne wanda ni ban gani ba a abin da ya inganta daga annabi yanzu in kai bayanin shi shi ne yake komawa ba wurin mutane abinda yake bai da alaka da annabi sai da mutane sun jima cikin shi in kai bayanin shi sai su ce ni ka zo da bid'a kana so ka raba kanun mutane a kamar yanzu misalin tasbih da muka ba ku kahin nan ma yanzu ka dauka ya inganta sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana yin sallar juma'a irin lokacin da ake sallar idi to yanzu da wani zai ce za su yin juma'a karhe 8 ko karhe 9 ya zai karewa da mutane a ai sai dai yayi ta shi kadai in ta zo mishi da sauki amma yanta shi kadai shine ai ɗaya daga cikin magabata ke ta wahal abtadi din illa al-muluk suwa ne ne suka wulakantar da addini suwa suka kace addini in ba masu mulki ba hakalli da ta idris daga yayin ko ya ce ba a neman taimakon kowa sai Allah zama garin ya gagare shi a gwamnan ya sa a neme shi ruwa jallo kai jiha don iskanci duk ga yan kidnappin nan ga masu kashe mutane nan shugaban sojojin Nigeria ba cewa yin mishan cikin awoyi za su ida da ita ba amma yanzu wai bai da makaman da zai yaƙi wanga yan ta'adda na Nigeria wanda ne na hankali ya yi wannan to masu mulki suna ɗaya daga cikin wanda suke taimakawa addinin Allah ya mutu ka ɗauki misali tsohon shugaban ƙasarmu Allah zai ɗan shi ba da ya mutu ba ko wanda aka tabke ba ku ji labarin dokokin da ya kirkiro ba zai shi huɗa mu musulunci za a hana kiran sallah za a taƙaita aihuwa hudu ba sai abin da kake so sai abin da suke so za ka gai a to yanzu wannan da ya yi tsawon lokaci ai da an kashe addini a shi ne yake wahal absad din illa al-muluk ba wanda suka wula suke kashe addini irin masu mulki wannan sarakuna da kuke kallo kaf ɗin su sarauta su ta musulunci ce amma ka same su wata tsiya suke tsina nama musulunci a ka taɓa ji an ce sarkin maraɗi ya hito yana faɗa da wani abu wanda ya saba ma addini da ya ga ana yi ni dai ban taɓa ji ba to kaga abu ne wanda ya kamata su rinka yi hasali ma suna ɗaya daga ciki wasu daga cikin su wanda in kayi bayani za su ce za ta kawo fitina ne don haka a kama ka a liƙe ko yanzu ku ɗauka menene abin da malam rabi ne kwanakin can baya aka kama shi ya hito ya yi wa mutane bayanin abin da ke tunkarar su ne ko to sai gwamnati ta yi ta kama shi kaga gwamnati ita ce ke kashe addini sai ya ce ni wa ulama uso da miyagun malumai wanda su kan kuɗi za su iya yin komi yanzu in ka ɗauka lokacin baya irin lokacin mamar isu da wannan lokuta ba akwai asociation islamic ba a wanda gwamnati tana tambaya su shawara in za ta yanke wasu hukunce-hukunce wani abu ka taɓa ji gwamnati ta hito ta ce za ta yi sun hito sun ce ba su yarda da wannan ba a ko da kuwa a ce suna yi daga sun ce gwamnatin akwai abin da in ya gagara za ku ce to jama'a wallahi mun yi namu ku yi ta shaida ma Allah ga matsala kaza ga matsala kaza ga amma hasali tare da su ma gwamnatin take abubuwan da take yi to kage miyagun malumai dawa da kuma yan abiyan yi ba a sha kiɗa wanda su duk abin da malamin ke yi kawai daidai ne da daidai ne da ba daidai ba ne ba to duka wannan fitintuni ne wanda ibn mas'ud ya zana wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kyauta mu mun tsinci kanmu cikin su kun san me yasa ko akwai hikima da malam bayan khutbatul haja ya fara da wannan a yana baka labari to yanzu kai ka kalla fa zamanin da kake ciki in dai wannan abin ya zo to ka san ha cikin kalubalen da kake zaka kirkiro sunna a ce ka zo da bid'a zaka ce bid'a a ce ka saba ma sunna sai an sallame sallah babu to ayi ayi addu'a zanen suna addu'a bakwai addu'a uku ya ake cewa a makiya addini ne ku ba kusa kuma dan yin ku addu'a ko ba ku sa annabi ma ba ki a to haka nan ne babban sa babban malami Muhammad Nasiruddin Albani kuntu sai yace wa hadha alhadith min alamun nubuwatihi wa sadaq risalatihi kaga wannan magana wannan hadisi yana nuna annabta annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma gaskiyar manzanta annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace fa inna kullu fatratin min min fikharatihi qad tahaqqaqat al-asl al-hadir wa min dhalika kasrat al-bid'i wal fitan wal fitan ko وافتتان وافتتان الناس بها حتى اتخذوها سنة وجعلوا دينا يتبع فإذا أعرض عنها أهل, أهل السنة أهل السنة حقيقة إلى سنة الثابتة عنه إلى تلك السنة ما لا يتكاغ وأنه kuma ha ba zai gushe ba a kowane zamani wanda yake zai kasance ni akwai malamai su kuma wanda za su rinka kokarin ni rayar da sunna duk lokacin da aka yi aka kashe ta to in kuma ba a samu wannan ba sai malai to min zalika kasaratul bid'ah sabida aka ce ka gani bid'a ta yi yawa a cikin mutane da fituntunu yace har shi ma ya kawo mutane za su rika bid'a a matsayin sunna su sa ka a matsayin addini wanda za su bi yace fa idza a'rada anha ahlus sunna al haqiqa in ahlus sunna suka zo suka gwada musu haƙiƙanin abin yadda yake ni suke cewa a sai su ce mi a'rada anha ahlus sunna ta halabe sai su ce mi ila sunnati sabita anha ila sulkatu sunna in ahli sunna suka zo suka ce musu wannan abin da kuke ba daidai bane a sai su ce a'a ai ku ne ma kuka bar sunna kamar mi addinin zai koma kwantara yanzu in ka dauka yadda mu muke rayuwa a yanzu subhanallah nan wane daga cikin mu suke kokarin bin shirya annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kullum me muke kallo kawai mizani mu samiyar da mutane mizani ka ake dai mu mun saba da mutane mun koma muna neman yardan mutane kawai to in ka dauka nan muqaddimar ce da har sai ta kai shahi na 27 to kaga ko ai za a sha karatu nan ko amma muna iya shiga cikin qiyamu ramadan in kai tsaye wanda asalin wannan littafi akwai wani littafi wanda malam ya rubuta ai ka karanta muqaddimar ka gani mai suna salatu tarawih to da ya rubuta littafi ne yana bayanin shari'a annabi kan sallar tarawih shine yace annabi bai taba wuce raka'a 11 ba muna fahimta ya rinka yin bayani sosai aka samo daga cikin wasu wanda suke da ra'ayi wanda ya saba marashi sai suka yi ta zagi suka yi ta cin mutunci suka yi ta raddaradi mala yace shi ba wannan ya dame shi ba duka nan in ka karanta ka gani yace ba abin da ya mai daɗi yadda ya ga mutane sun fahimci sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam har an koma ana yi sha ɗaya ko ba haka nan ba mu ma na yi mai yawanci sha ɗaya ake yi da wahala kaga inda ake sha uku ko kuma sama ga sha uku to sai bayan haka sai malam ya tsaya ce bari ya tantance littafin waya takaice shi ya rere ya hido ma kawai bayanin shari'a annabi kan kiyamun da ita kadai saboda haka ne samu ma mu sa karatun littafin ko saboda ga azumi na tankaran mu shahi na 27 sai malam ya ce ni kowa ya budo iyamu ramadan shine ni ayyuwa ko sallah ta dare a cikin qiyamu qiyamul layl ko shine fadlu qiyamul layl ta ramadan malan yace falala na yin qiyamul layl a cikin watan ramadan kaga ko da ga haka karanta ka da yace ko da ga haka ne dai ta kilamba din sai yace faqad jaa fihi hadithan akan wannan falalan qiyamul layl malan yace hadisai guda biyu sun zo kaga su kawai kullun za su ba magana ne ta su ce ma annabi ya ce Allah ya ce ko da yake falalan kiyamul layl bai ce ba to ni malam albani ina gani saboda kiyamul layl akwai kaza a ce ta a hadisai guda biyu sun tabbatar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allahu akbar shine Imam Shafi'i yake cewa al-ilmu qala Allah wa qala Rasul ilimi shine Allah ya ce annabi ya ce wa kai wa qala sahabati laysa bitami babu la mika ce mi sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce shine da yake cewa ni yake cewa yake cewa kan masu tuguma ko masu wasu maganganu kan maluma hadisi sai yake cewa eh ga baitin nan ina abin ya zo haka akwai wani baiti na Imam Shafi inda yake cewa kullu ulumi sal Qur'an mustamila ko yace dukkan wani ilimi in dai ba alqur'ani bane sai kawai shagali ne sai ce illa alhadith sai hadisi annan Muhammad sallam wal fiqhu fi din da fiqhu a cikin addini a yace al-ilmu abinda ake cewa ilimi shine ne ma qala fihi haddathna haddathna haddathna abinda ake cewa ilimi shine ne haddathna haddathna haka wancan baitin sai yake cewa ni فالحديث لا فالرأي ليل شي رأي جرني والحديث نهار شي كما حديثي ne haske ne kaga kawai kai tsaye ma lai ce hadisi ya tabbata daga wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ma lai ce al-awwal hadisi da farko an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abi hurairah Allah ya kara mishi yarda kala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yurabbibu fi qiyam ramadan annabi ya kasance yana kwaɗaitar da sahabbai shi kansu tashi su yi qiyamul layl ɗan uwa in an ce qiyamul layl shine tun farkon ramadan bakin da aka ce yau an ga wata to shi kenan an shiga qiyamul layl har zuwa lokacin da za a ganin watan shawwal sai yace min ghairi an ya'muruhum bi azima ba tare da yana matsa ma al'umma shi ba kawai da yana nuna musu falalarsu sun mai kula har yace man qama ramadana annabi yace duk wanda ya tashi yayi yayi qiyamul layl a cikin watan ramadan imanan yana mai imani wa ihtisaban yana mai kwadai da wurin ubangiji shi wafira lahu ma taqaddama min zambi hakika Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mishi zunuban shi kuna ce in bai ko ai bai tsira shi a bar shi kawai to sai a ɗauke shi haka nan yace duk wanda ya tashi yayin kiyamul laila a cikin watan Ramadan yana mai imani yana mai kwadayin lada wurin ubangijin shi Allah subhanahu wataala ya gafarta mishi zunuban shi Allah ya sa mu daga ciki to kun ga sharadi bayan kayan kiyamul laila sai ya kasance kana da kayan imanin kana mai imani da Allah baka bibiyar bokaye baka bibiyar yan bori baka bibiyar malaman tsubbo a duk wata hayaniya baka yin ta ka yarda da duk suna da duk siffa da Allah ya baka shi babu layu dar maga kugunka ka yarda babu wanda ya san gaibu sai Allah da abin da ya faru gare ka ka yarda daga Allah ne sai ka yi imani da Allah wahtisaban sannan sai kai ibada kana mai kwadayin lada kana fatan Allah ya baka lada ko ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dai kai haka to Allah subhanahu wataala yayi ya gafarta maka zunubanka malumai suka ce na ana magana kanana kananan zunubai akwai hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake bayani kan min imani ko inda mala'ika jibril yake cewa annabi akhbirni anil iman ka bani labari menene imani sai ce al imanu an tu'minu billah ko kai imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikun shi wa kutubihi da littattafan da ya sabkar wa rusulihi da manzannin shi sai ce mi wal yawmil akhir kai imani da ranar tashi al qiyama wa tu'minu bi qadri khairihi wa sharri kai imani da kaddara na alkhairi da na sharri to sai ka yarda da wa'annan baki ɗaya sannan in ka yi iyamun ne da Allah subhanahu ta'ala zai kankare ma zunubanka ka je ka karanta ka ga in ka ce ka yi imani da Allah wasu abubuwa ne ake bukata ka yi na honto sai ka yarda shi Allah akwai shi a sai ka yarda duk inda kake yana ganin ka sai ka yarda duk abin da za ka yana da labari sai ka yarda ya yi ka sanin halin da kake ciki sai ka karyata masu cewa dna exist fa ko ba haka nan ba a sannan kuma ka yarda da duk wani suna da duk wata siffa da Allah subhanahu wata'ala ya ba ta shi kakka zama da gaske jahaniya ko ash'ariya ko mu'tazilawa wanda wasu suke korewa kai cikin ai shi'a akwai wanda halailatul qadar sun ce babu ta ji ma da sarabu to shi rabo ne bana to ka gani ka yarda ni sannan in ka imani da Allah aya akwai tauhidi ko tauhidi na uluhiyya rububiyya asma'i wa sifat sannan an tu'minu billahi wa mala'ikati kaga sai Allah ya fara da al'amarurka wanda suke na gaibi ba ka ganin Allah amma kuma ana son ka yi imani da akwai shi ko sai Allah ya ƙara da ni da al'amari na gaibi na biyu shine mala'ika akwai wanda ya taba ganin mala'ika nan a ka gani al'amari ne na gaibi to ka yarda da akwai kuma ka yarda a daren lailatul qadar ayinin baki daya mala'iku suna saukawa haka Allah ya ce ko tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr annabi ce suna sabkawa duk wani mai imani namiji da mace in ta haɗu da shi tana mai sallama kaji mai imani za akwai laya ga kugun kawo banda ka a in kana da wani dagumi ki bugu sai su ce a sha daɗi lahiya mu mini wani sai san kai ka bugu ba a ɗayan da za ka bugu ba to Allah kyauta sai ce ni wa mala'ikatihi wa kutubihi dan littattafan da Allah subhanahu wata'ala ya tabkar ko irin at-taura injila zabura sofi ibrahima sofi musa ko da kuma alqur'ani wanda Allah subhanahu wata'ala ya tabkar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaje ka karanta bayanin Allah mutum isani ka rashin wannan hadisi cikin sharhi ne ma al-ba'un hadisi kaje arkanul iman kaje ka dauki na fauzan kaje ka dauki jami'ul ulum wal hikam kaje ka dauki fatahul baqai ga litafai nan burjik shi ma na ibn rajab ba na ibn hajar al-asqalani ba zaka ga yadda malumai suke bayanin ka abin da ake ce ma imani shi kuma imani abu ne wanda yake yazidu bi ta'a ko yana karuwa da nima Allah subhanahu wataala da'a wa yanqusu bil ma'asiya kuma yana rigewa ta hanyar saba ma Allah subhanahu wa ta'ala imani yana karuwa kuma yana raguwa imani ka faɗi da baki ka kudurce a halshe sannan mi gabbai su yi aiki kace yarda da ɗan ƙala ƙasar ke to ai da ka ce ka imani da Allah shi kenan an gama ko malam yace فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأمر على ذلك فالنبي يا ذو الدنيا الأمر ينا حكا شنو sai saki lamba ko sai ta yi alatarkin jama'atu fi tarawih ko da can ƙasa yace shine al'amari yana haka annabi ya bar mutane ne suna sallar tarawih a cikin jami'i annabi shi kadai ne ya fara yin sallar da yana yin sallah wani sahabi ya zo wucewa sai ya yi sai ji annabi na sallah sai ya shiga ana nan wace gari labari ya yaɗu haka haka kawai mutane kowa ya samu labari sai aka zo wuri ya cika ana jira annabi a gyaran murya ake ana aham aham asala asala sai da aka yi to sallah asuba a cikin sallah jiya mun tare a yi sallah muna ta kira muna ta kira muna ta magana baka ji wata ina kwana dauke ka annabi yace ina jin ku sai dai ina tsoron in hito Allah ya fallanta muku sallar kuma ba ku iyawa ka gani ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin shi zai iyawa to amma mu yake to kai yanzu da an ce wannan sallar ta tarawih ta zama dole ya kake gani wani ma zai barin musulunci a azumi ya wuce ko ta zai haba ba da wahala goma da gumi ya tsara kai ne baka ce ba kuma a ce ka tashi ga tsawon zalloli yace sun makana al'amuru ala zalika fi khilafati abi bakar sannan al'amari ya ci gaba aka haka shine ni sallar tarawih a cikin zamanin abubakar wa sadri min khilafati umar ko da haka abin da ya shafi farkon mulkin umar ga lamba bi ma yake akhrajahu muslim wa ghayruhu ko wa inna al-bukhari minhu marfu'an bi qawlihi wa huwa maqalun fil irwa wa fi sahih abi daud ga sanan dai mala yana bayanin hadisin mala yace wal akhir hadisi na bi aita yace ma akwai hadisi da sai kan fallan kiyamul layl ko to kaga hadisi na farko shine annabi yace in dai kai kiyamul layl kana mai imani da kwadayin lada Allah ya yaye ma zunubanka hadisi na biyu shine ce hadisa Amr bin Murra al-Jahani yace qala ce jaa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam rajulun min qudati fa qala wani mutum ya zo annan Muhammad sallallahu daga cikin kabila wanda ake cewa qudatu ko fa qala sai ce ya rasulullahi ya manzo Allah ara'aita in shahadu an la ilaha illallah yanzu kana gani in na shaida ba abun bautawa da gaskiya sai Allah wa annaka rasulullah kuma annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bawa Allah ne manzo Allah ne wa sallaitu salatu salawatul khams na yi salloli guda biyar wa tumtu shahar sannan na azumci watan shahar ko na azumci watan ramadan wa qumtu ramadan na tashi ne kiyamul layl a cikin shi wa ataitu zakata na bada zakka fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man mata ala hadha kana min as-sadiqin wa shuhada Allahu akbar annabi ce duk wanda ya imani da abubuwan da wannan mutumin ya gai yayi aiki da su annabi ce ai in mutum ya mutu akan haka yayi mutuwa irin mutuwar siddiqai ko shahidai suwa ne siddiqai Abubakar Umar yana cikin siddiƙai Umar shahidi ne haka ku ne nake tambayan da Abubakar as-Siddiq ko sannan akwai Aisha Allah subhanahu wataala ya kara mata yarda ko haka bayan ma al'umma annabi a akwai wasu ko wanda Qur'ani ya tabbatar da su ko a misali wala haka Asiya ba ta Fir'auna to ina ne Allah ya ce Siddiq ya ce a tambaya ce ne ni ma a وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي إنك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين كان يا عبد الله يتكلم سي مريم ومريم بنت إمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت Maryam ce ni siddiq ya sannan shahidai ba ai sun suna da yawa ko misali a suwan in aka ce azana ai suna da yawa suwa ne wanda annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba su shaida cewa in suka faɗi ta duk wanda ya kaza yayi kaza yayi shahada duk wanda ya kaza yayi shahada ya kamata a ce kowa ya kawo a muhara da gida ba a wanda ya mutu a wurin yaƙi na musulunci ya yi shahada tsarar da nuna a wadda ta mutu wani aihuwa ta yi shahada to kun ji mata wanda ake ana kasa aihu kun ji suna muku bakin cikin ku samu shahada ko ba haka nan ba duk macen da ta mutu wani aihuwa ta yi shahada Allahu akbar da kuma wanda ruwa suka ci yayi shahada wanda jini ya taushi yayi shahada wanda ciwon ciki ya kashe shi yayi shahada shahidai suna da yawa ko Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ina suna daga cikin bayi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya mani ima ko ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina malam sai ce shi kuma wannan hadisi akhrajahu ibnu kuzaima ko الإمام ابن خزيمة شيرتوشي وابن حبان دا ابن حبان وغيرهما بسند صحيح sai mala yake a tambaye da tambayi nan yayi yace kuntu zakartu fi taba fi tabaatu al-awwal fi akhir al-hadith ziyadatu al-ukhra bin nafz wa ma ta'akhara mala yace a cikin wannan littafi na warko na sa wa ma ta'akhara التنبيه إن وما تعالى نا نا إن ذا متعشي ne ba mu kawo gare shi mala yace to yanzu ka ji falala kiyamul layl ko sai mala yace lailatul qadri wa tahdiduha lailatul qadri da kuma wace rana ce kowane dare ne ake ce madar lailatul qadari malam yace afdalul layali daren da suka yi kowane dare falala a cikin watan ramadan shine lailatul qadar daren lailatul qadar li qawlihi sabida fadin shi man qama lailatul qadar annabi yace duk wanda ya tashi yana qiyamul man wanda ya tashi ibada a cikin lailatul qadar thumma wasiqat ya dace da wannan lailatul qadar wasiqat lahu imani yana mai imani wa ihtisaban yana mai ko in la dawo ubangiji mufira lahu ma taqaddama min dhanbihi hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mai zunuban shi to aiki ne malam sun sai ce aka tambaye nan sai ce ta abu guda ko ya sa mata akara to ya bibi hadisin sai gano lafazin wa mata akara babu shi shine kuka ga ayyata min zambihi babu wa mata akara ko aya aka ne ko gina kuma babu shi to nan malam yana ma bayanin yani aka yi gano ilmu hadisi ne kasa to kaji kaji kaji falala da ke da kwanci ne latul qadari a bayan wanda qur'ani ya tabbatar da ita ko inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma ajra kama lailatul qadr lailatul qadr khairu min alf shahr tashi wata dubu aka ce shekara 84 ko a ada in canji wuta to ka juha in kai ibada a cikin wannan daren a za a rubuta ma kamar kai shekara 80 da wani abu kana ibada to wai wanda dare ne ake ce mu da Allah ya tsarka dare malam yace wannan a tsaya na hasaci ne zawa ko yace وهي ليلة السابع وعشرين من رمضان على الأرض شيني جري نتشرين دبقي أتكن وطن رمضان أما جنا مجي إنجلش طب نمها وانا أي شيني shine dare na 27 a magana mai inganci ni yasa yace wa alaihi aktsal ahadithai kai kan wannan daren ne hadisai da yawa suka zo ha minha na daga cikin su malam yace hadisu zuru bin ubay qala yace sami'tu ubay bin ka'ab yaqul naji ubay dan ka'ab yana cewa qila lahu lokacin da aka ce mishi inna abdullahi bin mas'ud yaqulu lalle abdullahi dan mas'ud yana cewa man qama sana duk wanda yayi shekara kullun a shekara yana kiyamul layli asaba lailatul qadar ya samu lailatul qadari kunji kunji magana ibn mas'ud yace in dai kai shekara guda kullun kana kiyamul layl ka samu lailatul qadr fa qala sai fa qala ubay sai ubay yace rahimahullah Allah ya jika abdullahi dan mas'ud yace arada Allah ya tace lan nasa ai bai so ya yayi ya rahatar da mutane yanzu da mutanenmu suka gano daren lailatul qadr shine daren 27 ya ka ganta ya ka gani sai daren da masallaci ke cika to shi ibn mas'ud shine ubay yace bai san ya rafatar da mutane ne shi yasa sai ce kallon hobe ba ce a cikin azumin ba yace in ma kai shekara baki dai ka samu lailatul qadr jami mutane su tashi su yi kiyamul layl to shine yake Allah ya gafarta mushi yayi kuskure ba daidai bane yace wallazi la ilaha illa huwa ina rantsuwa da Allah da babu wani sai shi innaha la fi ramadana daren da ya to kadar yana cikin wata azumi ba cikin sauran watanni da yake yace ya alifu ma ma yas ma yas ma yastasmi har yana rantsuwa kan kalle da yake rantsuwa fa saboda ni ya sa abin da yake gani yana da garanti kan shi yace wa wallahi ina rantsuwa da Allah inni la a'lamu ayyi na tabiya kai ni a cikin Ramadan in ma na san wani dare ne ake ce ma daren lailatul qadari yana je da yake rantsuwa sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace jiya ita ce lailatul lati amarna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi qiyamha yace shi ne daren da annabi ya mana umarni mu tashi mu qiyamul layl a cikin shi yace wa hiya lailatul sabihat sab'a wa 20 shi ne mi wayuwar gari dare na nawa na 27 mun gane dare na 27 yake sannan wa amaratuha alamomin da kake gane wannan daren yace an tare al-shamsu fi sabi fi sabihatin yawmaha bayda'un la ta'a laha rana inka to da yake da ma an yi karatu da ku a musulunci dare yake zawa kafin rana ko a yanzu yau in dare yayi rana tana hatsuwa mun shiga lalle mun babu man shi to yanzu ranar da muka kai azumi na 26 rana na faduwa mun shiga dare 27 mun gane yawa yace ga alamominta a ranar ranar da muke da azumi na 27 za ka ga rana ta fito fara ta sana da haske sannan kuma ba ta da zafi wanda yake yana cutar da mutane yake warfi a zalika fi riwayati ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake sannan kai wannan ya daga magana ma yake daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake kuma la sha'ala za ka yin babu hayaniya babu kwaramiya a cikin yini za ka ji akwai nutsuwa akwai kwanciya hankali da zaman lafiya saboda haka Allah ce salamun biya a kamat mai alfajir aminci ce da kwai hawayuwar garin to Allah ya sada mu da lailatul qadr shi ma wannan magana ce wanda ke da kwai sabani kanta to amma da abin da aka yi sabani sai a koma bi annabi yace ha in ka dauka malumai sai ta maganganu kan wasu sun ce kawai cikin cikin azumi ne cikin azumin kuma kowane dare da za iya yi wa yau ne gobe ne wasu suka ce a'a sai a goman ƙarshe goman ƙarshe shine 21 kuma 20 kaza 20 kaza ni an farko to sai malam yace ga abin da ya tabbatar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanzu haka ina shirin tsawon nadi wa fatawul bari eh afwan in ka diba fatahul bari na ibn hajar al-asqalani zaka ga ya kawo maganganu ina ji akalla maganganu sabani ya fi talas hada wanda suka ce basu ma yarda da akwai ba basu ma yarda da akwai da nasar kalarin ba samu to sai kuma mutanen mu yan gargajiya wanda suka dauka wai lillahi kadar wani abu ne ake haskoma kamar za a ma hutu daga mutum ya ga wannan wai sai ya ce to sai ta zana bukatun shi ba haka nan bane ba abinda ake so a same ka kana ibada muna fahimta yan uwa ba wani abu bane ba lailatul qadar kaji Allah ya ce in dai kai ibada a cikin wannan daren za a rubuta ma ne kamar kai wata dubu kana bauta shi yasa ba laifi bane ba kuma mutum ya yi addu'a amma dai ibada ai addu'a ma ibada ce ko annan ai Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce ya Rasulullah yanzu in zan ga in na dace da dan ne ta kadar me ya kamata in ce yace ta ce Allahumma innaka akun tuhibbu al-afwa fa'fu anni to Allah ya datar da mu to wannan magana kullum da abin da aka yi saɓani kan shi wa maktalabtun fi fa hukmuhu ila Allah ko wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasuli to kaji maganar da malam ya dauka ko to kuma gaskiya magana yana da kanji kwarai jiya da dai tun da ladul qadar ba ta ka muke ba ta muke ba kamar mutane su yi to dare 27 Allah ya datar da mu kina insha Allah ina kallon za mu iya saurarawa nan sai zamana gaskiya wannan na so a ce za mu rinƙa yin ko da cikin sati so biyu ko so uku ne saboda yadda azumi ke tun karawa sai dai saboda uzurka mabambanta da kira haka ne yayi amma insha Allah ta'ala za mu iya saurarawa safin ne gaba inda kai mai tambaya kenan inda za mu tashi malai ce mashru'iyyat jama'atu fi qiyam halaccin ayi jam'i na qiyamul layl insha Allah ta'ala abinda muka karanta ne dai Allah ya mana tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana kenan inda kai mai tambaya ko noyi da aka ji an kuskure za a iya sanar da mu